الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شابير غوتان شعبان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta daidai da 25 ga watan biyu miladiya ta 2024 kamar yadda dai muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na Mus'ab bin Umair da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fannu Ta'amul Bainaz Zawjayn wannan kuma shine darasi na 25 a cikin wannan littafi mai albarka 26 ko a darasi da ya gabata mun karanta gabar da mala yake cewa la tuharibi hawa ya ci zauji karki zamto mace mai fada da abinda mijinki yake so in aka ce ga abinda mijinki yake so to la'alla kin san shi yana son wannan abin tun kan ku yi aure to in kika zo sai ki ci gaba da taya shi son wannan abin matukar ba saban Allah bane domin a cikin rashin son abin akwai samun akasi wanda daga wannan akasin kuma ana iya samun matsaloli su biyo baya wani lokaci har da ainihin wato rabuwa inda mun karanta abubuwa da suke karkashin wannan ainihin wato babi inda aka ba mu labarin wasu mutane wajen guda biyu zuwa uku na farko ya auri mace shi ma abocin marubuci ne sai ita ma ta shaƙuda harkar karance-karance har ma ta fi shi son karatun sannan wani ya auri wata mace shi kuma ma'abocin son kiwon tsuntsu ne don haka ita kuma sai ta zuba tsuntsayensa ainihin wato guba duk suka ci suka mutu tana ganin kamar wayannan tsuntsaye sun zama mata kishiyoyi da haka don ta sami soyayyarsa bari ta kashe su kuma wannan ya bata matsala kamar yadda wata ita kuma ta auri malami mai karantarwa ita ma ta tattara labirarinsa da littafansa duk ta banka musu wuta wanda shi ma dai karshe dai ba hanya bace mai bullewa suka samu rabuwa da ita sannan mun karanta ki zamto mai haƙuri akan ƙarancin samun mijinki idan mijinki Allah ta'ala ya sa yana da ƙarancin samu ko kuma matalauci ne to ki yi haƙuri akan haka har ma malam ya ce mana shi talaucin a karan kansa ba aibu bane aibu shine rashin haƙuri da abin da Allah ya jarabci mutum na talauci da kuma ƙarancin kai kawo da fafutuka wajen ganin an fita daga talaucin to wannan shine zai zama aibu sannan mun karanta tarihin gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa rayuwar ƙarancin abin hannu wato rayuwa ce wadda gidan annabi sallallahu alaihi wasallama an yi irinta ba wata sabuwar ainihin rayuwa bace na Aisha radiyallahu anha ta labarta mana irin gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam inda tace ainihin wato iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taba cin gurasar da aka yi ta da sha'ir kwana biyu a jere suka koshi ba har Annabi ya ba duniya sana'a wata ruwayar kuma take cewa sukan jera wata biyu zuwa cikin na uku ba a kunna wuta ba ma'ana ba a dora girki ba a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam har ɗan yarta wato urwa yake cewa ya ke umma to idan har za a yi wata biyu ba ɗora girki ba me kuke ci ta ce kawai sai dai a ci dabino a sha ruwa shi kenan haka aka dinga rayuwar to wannan dai yana nuna cewa inda talauci aibu ne da Allah bai jarabci annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwa irin ta karancin abin hannu ba kamar yadda muka karanta sannan ki damu ki himmantu wajen kulawa da bakin mijinki wannan shi ma yana daga cikin gabar da malam ya ba wa mata shawara cewa kar ki dinga kunci ki dinga kumbura kina ainihin wato huci saboda mijinki yayi baki ki dauka kaman sun zo ne ko ƴan uwansa ko abokansa sun zo ne kawai su dan cinye muku abin da kuke da shi malam yace lalle duk bako yana zuwa da arzikin sa ne sannan ya tashi tafiya yana tafiya da zunuban mutanen gida da haka ki sanya bakin mijinki su zama kamar naki bakin ne wajen kulawa da su wajen haba-haba da su wajen tarbar su wajen yi musu garar irin ta baki to wannan ki dauka bakin mijinki kamar naki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa alamar imani da Allah da ranar lahira shine girmama bako duk gidan da ana girmama bako alama ce ta mutanen gidan sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar lahira mun karanta wata kissa ita ma wadda wani bawan Allah ya zo yana buƙatar taimako da agaji wajen annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshe dai ba a samu ba wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da haka annabi ya ce wane ne zai karɓi wannan bako ya tafi da shi gida aka samu wani cikin al'ansar mutanen madina ya tafi da shi gidansa kuma ya yi masa duk abin da yake iyawa na girmamawa da karramawa kuma Allah maɗaukakin sarki ya gode masa ya kuma ji daɗin abin da ya yi har ma aka ce shine dalilin saukar wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa sannan mun karanta gaba ta ƙarshe shine fuskantar matsaloli da kyau idan aka ce matsaloli sun tunkaro ma'aurata to lalle su fuskance su gadangadan da kyau wajen wato ganin sun warware wannan matsalolin cikin sauki kowace matsala tana da mafita yawa kara dauka akwai wata matsala kawai a daidai tafiya akwai ma'auratan da zaka ji sun ce kawai a daidai tafiya a haka kawai ko ita ta ce tunda kawai ya haka ya dauka to mu tafi a haka ko shi ya ce tunda dai haka wannan layin ta dauka kawai mu tafi a haka a'a kowace matsala akwai mafuta sai dai in ba a biyo hanyar ba amma madamar ma'aurata sun yadda suna neman mafuta kuma sun gamsu suna cikin matsalar to akwai mafutar duk yanda ko wannan matsalar ta girmama an gane ko sai dai abin yana da alaka ne da fuskantar ɓangarorin guda biyu wajen magance wannan matsala idan matsala ce tasu ta susu duka sai zama ɗaya ne kawai ke son a warware matsala to matsala ba za ta gyaru ba da haka sai dai a haɗu susu biyun shi yana cikin damuwa ya yarda cewa wannan matsala ce kuma yana son a warware ita ma ta yarda tana son a warware to cikin yardar Allah an bi sai ga da an ɗora su akan wata hanya ko sun bi wata hanya sai ga wannan matsala ta warware Abu Darda ya ce wa matarsa kamata yake fahimce ni ni ma ya kamata in fahimce ki idan kika ganni ainihin wato na yi fushi wani abu ya bata min rai ko kin bata min rai ki ta rarrashi na ki ta kokarin shiga da fita ki ga kin faranta min hanna huce ni ma sai in dauki irin wannan salon duk sanda naga na bata miki ni ma da yan dabaru da yan siyo dan dan dan dan dan balangu ne da yan kazar gidan zu ne da kaza da kaza ni ma zan ta kokari in rarrashe ki har sai naga kin huce an gane ko yawa to sai yake cewa idan ba haka muka yi ba to soyayyar gaskiyar da take tsakaninmu ba za ta zamanto ta ɗore ba har ya kawo wasu baituka wanda mun karanta su da haka za mu tashi daidai gabar da yake cewa kila fil hikima ko qala al muallif rahimahullahu ta'ala kila fil hikima an faɗa a cikin maganganu na hikima muwajahatul mushkilati bi safa'i qalbin khairu dariqatin limahawiha masu hikima suna cewa muwajahatul mushkilat fuskantar matsaloli dan ba ku fuskance su ba ma to ba ku ma san kai baka ma san matsalar taka bace bata ma san cewa tana da matsala ba to akwai damuwa amma ka yadda ta yadda akwai matsala to sai kai da ita ku hada karfi sai ku fuskanci wannan matsalar kuma matsalar ku fuskance ta bi safa'i kalbin da tatacce zuciya kada ka yi da munafurci kada ta yi da wata manufa tsakaninta da Allah tana son a samu waraka tsakaninka da Allah ba ta kiya kake ba kana son wannan matsalar a samu warwara daga cikinta to in kuka fuskanci wannan matsalar da tatacciyar zuciya wannan fuskantar matsala da tatacciyar zuciya khairu dariqatin ita ce mafificiyar mafi alherin hanyar da masu matsala ke bi limahawiha dan shafe matsalolinsu da an bi wannan insha Allah za ga matsalar ta kau sai daga baya ma su gane sai daga baya su zo su yi ta dana sanin ma su wajen shekara biyu wasu ma'auratan zaga wallahi shekara bakwai wasu ma shekara goma wallahi ba a ci auren gaba ɗaya kawai gashi nan wato kawai wani ɗan abu ne kawai ya rike shi amma tuntuni jijiyoyinsa da sayoyin duk sun tsinke wata jijiya ce kwaya ɗaya wani ɗan lilo ne guda ɗaya ke tare to shi kaɗai ne bai tsinke ba wanda in Allah ya taimaka suka fuskanci wannan karatun to sai ga Allah madaukakin sai su ga ashe sun dade a cikin damuwa a cikin kaskanci kamar yanda aljanun annabi Sulaiman suka ce wato abin nan ne suke cewa ne lokacin da annabi Sulaiman ya ma dade da rasuwa ba su sani ba har sai da wannan sandan tasa gara ta ciko law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azab al-muhin ka gani to wannan shine sai ya zamanto ma'aurata su ma law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labithu fil azab al-muhin su ma da ba su zauna ba cikin rayuwar kaskanci da wahala baya jin dadi bata jin dadi kowa yana ta ainihin wato shan wahala wa qalat ummu libnatiha libniha wata uwa ta gaya wa danta tansahu tansahu tansahu tana masa nasiha wata idahu ta ne masa wa'azi kabala zawajihi kafin ya aure ta ga yana tarawar kafa zai aure ta ce zo nan ta zaunar da shi ta yi masa nasiha ta kuma yi masa wa'azi ga wa'azin da ta yi masa ta ce ya bunayya ya kai ɗana la ta ja'alil mushkilati ta ta'ashasha fi baitika hatta ta biyadda abinda zan gaya ma in ka yi aure kar ka bar matsaloli su yi sheƙa a gidanka har su yi kwai tun kan su sheƙa warware su duk matsala ta taso zauna da matarka ku zauna ku gaya wa junanku gaskiya a nemi ina matsala take a warware ta wani sai ga wai yana wai kawaici ne abubuwa suna nan suna ta damu suna ta faruwa yana ta tarawa yana ta tara yana ta tara to wannan kamar ya so matsalolinsa su yi sheƙa a gidan kuma su yi kwai kuma suka yi kwai sai sun kyankyashe kuma suka kyankyashe al'amarin ba zai kyau ba shi yasa tace ya kai ɗana shawarar da nake baka kar ka bar matsaloli na gidanka tsakaninka da iyalinka ta ta'ashasha har su yi sheƙa fi bai cika a gidanka domin in suka yi sheƙa hatta ya biyar da to za su yi kwai ƙala sai ɗan ya ce kaifa umma kaman yaya ƙala sai ta ce almushkilatu ai ita matsala ita mushkila ya bunayya ya kai ɗana idan lam tuhalla idan ba a warware ta ba bi ɗariƙacin ijabiyatin ta hanyar bin hanya mai kyau wajen warware wannan matsalar sari'atin kuma hanyar ta gaggawa ma'amra a cika matsalar da ke tsakaninka da matarka taskanu taskanul bait to matsalar za ta zauna a gidan wata ta'ashasha kuma in ta zauna a gidan za ta yi sheƙa thumma tabiyadda in ta yi sheƙar za ta yi kwai in ta kai kuwa ta faraka adadan gaira kalilin za ta kyankyashe maka ‘yan tsaki za ta kyankyashe maka ‘ya'ya masu yawa ba ‘yan kaɗan ba minal azamat na rikice-rikice wal mushkilat da matsaloli hatta la ta jido makanan fihi sa'ada har a wayi gari ku rasa gurin zaman farin ciki wal farhaci da nishadi da farin ciki a gidan kaga mutum tsakaninsa da gidansa sai bacci kuma in aka zo zaman ‘yan marina ake a gidan ba ruwan kowa da kowa kullun fi falakin yasbahuna an gane ko akwai gidaje da yawa fa da suna fa irin wannan rayuwar fa wallahi malam akwai irin gidajen da tun zaman farin cikin rayuwar ma'auratan ya ƙare babu shi kawai dai ana zaune saboda ko dai kaddara bata ƙare bata zaman ko kuma wasu dalilai dai ya sa ana dai zaune to wannan yana daga cikin abin da haka da matsala ta faru in ta ce ina da magana akwai matsala tsaya ka fuskance ta ta amayo ta faɗi menene damuwarta in rashin fahimta ne wayan mata da kai in kuma ka fahimci kuskuren ka ne ba ta haƙuri shiken sai a wuce gurin da ta yi ma abu baka ji daɗi ba zaune da ita wance abin da fa ya faru jiya bai mun daɗi ba kuma ban tsammaci za ki min haka ba domin yadda na yaba da hankalinki da irin kaunar da madarar kaunar da ke tsakaninmu da ke an fahimta ko to sai ga cikin sanyi sai ga an warware ta gamsu cewa eh to da Allah ayi hakuri ni ma gaskiya ban san abin zai bata maka rai ba ko kuma ba da gangan ne ba sai a wuce gurin an gane ko to in ba haka ba to sai ga sai ga matsaloli suna ta warware sai ga babu gilli a zuciyarka game da zaman da kake da ita babu gilli a zuciyarta game da zaman da take da kai zama ne na tsakani da Allah kana fuskanta ta tana fuskantar ka kana warware matsalar ta tana warware maka matsalar ka shikenan sai ga ana ta tafiya amma ta faru ka rike sai kuma mutum kawai sai an zo zaman sulhu wani lokaci akwai wani sulhu da muka taba zama Allah kusan full ta rubuto nambobi nambarin in ta faɗa ta faɗa ta faɗa duk muna panel din ya zauna muna jin ta in ta gama sai ta ce kuma na goma sha biyu sai ta karanto na kaza kaga taruwa suka yi taruwa suka yi taruwa suka yi da tun daga na farkon nan aka zauna aka tattauna aka warware da ba su taru da yawa ba to wannan yana daga cikin abin da ita wannan uwar ta ba ɗanta shawara kuma ina ganin wannan shawara in ma'aurata suka yi amfani da ita to gaskiya matsalolin ma'aurata za su yi sauƙi sosai da haka sai malam yake cewa idan aka bar matsala ta zauna a gida har ta yi sheƙa ta yi ƙwai ta ƙyanƙyashi wato ‘ya'ya masu yawa minal azamat na rikice-rikice wal mushkilat da mushkiloli da matsaloli hatta aka wayi gari la tajidu makanan ma'aurata ba sa iya samun wani gurin zama fihi a cikin gidan lissa'adati na farin ciki wal farhati da nishadi wa ya tahawwalul bai to wannan gida zai rikide ila shabahin muzlamin zuwa ga kaman wata fatalwa bakakirin gidan zai zama kaman wata fatalwa shi mai gidan da ya doso gidan kawai sai ga gidan yana masa wani gizo-gizo sai ji bai ji daɗin dan dai ba yanda zai yi dole ya zo ya kwana a gida ita ma tana zaune a gidan dai kawai zaman duk sanda ta danyi wata tafiya ko ta tafi gidansu ko kaza sai ka ji tana ta murna tana ta jin daɗi irin farin ciki da jin daɗin da tuni ta manta da shi a gidan aurenta tarkul inad wa mukhalafatil hawa sai kuma tarkul inad barin taurin kai wa mukhalafatul hawa da saba wa son zuciya wannan yana daga cikin abin da malam yake bawa mata shawara kada mace ta zama mai taurin kai kar ta zama mai taurin kai akwai wanda za ga an riga an yadda ko gidansu kaje za ka ji an ce wance hmm ai wance taurin kanta ya isa to wannan mace mai taurin kai gaskiya taurin kai baya taimakawa mace a gidan aure baya taimaka mata a ce kawai in ta kafe ta kafe ba wanda ya isa ya sako da ita in ta hau to wannan matar tana da matsala kuma duk wanda ya aure ta shi ma gaskiya yana cikin matsala a ce ba za a iya cewa yi nan ba ta yi nan ba ta sarrafuwa kawai in ta fahimci abu ko kuskure ne kawai a kansa za ta tafi ba mai iya taka mata burki in ta riga ta hau din nan ba mai iya sauke ta to da, da, matsala shine malam ce tarkul inad ki bar taurin kai wa mukhalafatul hawa kuma ki dinga saba son zuciyarki dan inda zaki bi son zuciyarki to zaman aure baya yiwa al'inadu sharrun kullu taurin kai sharri ne dukansa babu inda aka yi taurin kai kuma ya zama alheri duk inda taurin kai yake to taurin kai sharri ne gaba ɗayansa wattiba'ul hawa bin san zuciya yu'addi ila ta'asa yana kaiwa zuwa ga damuwa gaskiyar magana duk wanda yake biye wa san zuciya to zai kai shi ga damuwa fahdar bihima ki kiyaye su fahzar bihima ki hattara da waɗannan abubuwan guda biyu taurin kai ki kuma yi hattara da mukhalafatul hawa ki hattara da kai alhawa san zuciya wayannan abubuwan guda biyu fa innahuma musibatani wayannan abubuwan guda biyu musibu ne guda biyu musibu ne haka sai ai hattara kila fil hikima a cikin maganganu na hikima ana cewa al'inadu wattiba'ul hawa naru taurin kai bin san zuciya da bin san rai narun wuta ne wuta ce idza shta'alat fi baitin in ko ta ruru a cikin gida a harakar hukone shi take duk gidan da waɗannan wutar guda biyu ta kunnu wutar taurin kai da wutar san zuciya to in ta kama a cikin gida a harakar sai ta kone shi gaba daya wa nasahat ummun ibnataha wata uwa tana yi wa yarta nasiha qabala zifafiha kafin bikin aurenta kafin lokacin aurenta ta zaunar da ita irin wato nasihohi da irin fada da iyaye kan yi wa yaya tun kafin ainihin wato lokacin aure qailatan tace mata iyyaki wal inad fa innahu yadrudu az-zawja min al-bayti darda ad-dukhan lin-nahl sai uwa take gaya yarta iyaye irin na wancan lokacin kenan sai a zauna a gaya wa yaro yanda rayuwarsa zai za ta yi kyau in mace ce a gaya mata yanda rayuwar auren za ta yi kyau ta ce abinda nake so da ke iyaki wal inad a hirɗinki ki kiyayi taurin kai fa innahu yadrudu zauja taurin kai yana koran miji min albayti daga gida dar da dukhani lin nahali irin korar da hayaki ke yi wa kudan zuma idan hayaki yana hana ya- wato yana barin kudan zuma ya sake to taurin kai yana iya barin namiji ya sake a gidan aurensa da haka zai dinga zaman waje baya son zama a saboda baya son ransa ya baci in yazo in kuskure ne ce ya akai kaza to ba za ta karba ba ba ta karba kuskure ba ta karba gyara in ta kafe ta kafe kenan bai isa ya ce mata kar ta yi ba in dai ta ce sai ta yi sai ta yi to wannan irin ɗabi'a ce da take koran namiji daga gida ya zamto baya sha'awar zaman gidansa to in namiji baya zaman gida yaushe zaura yaushe rayuwar aure za ta yi kyau ta inganta wata hakim ra'atun qissataha wata mace tana bada labarin kanta da kanta ma'al inad yanda ta yi fama da taurin kai wattiba'il hawa da biye wa san zuciyarta da kanta take cewa fataqulu take cewa tazawwajtu rajulan na auri wani mutum kana yuhibbuni hubban kabira yana matsanancin sona da kanta take bada labarin tace na auri mutumin da yana matukar kaunata fa kuntu uaniduhu sai na kasance ina mu'amalantarsa da taurin kai baya iya sarrafa ni saboda taurin kai wa arkabu ra'asi ga girman kai kin gaskiya kenan ai dama an ce girman kai ai shine badarul haq wa gamdin nas kin gaskiya da rena mutane shine wa arkabu ra'asi ma'ana tana hawa kanta da kanta wannan wato kaman girman kai kenan shine ma'ana wa arkabu ra'asi ina girman kai ga mijina baya gaya min gaskiya in karba hatta mallani har ya gaji da ni wakarahani wato wakarahani ya tsane ni to yana tsanan nan tawa kawai sai ya ga ba shi da wani alternative bari ya ƙara aure wa tazawwaja min imra'atin ukhra sai ya auri wata matar wajada rahatahu ma'aha ya samu hutu tare da zama da wannan amaryar da ya aura ya samu farin ciki da hutu maimakon ni kuma in gyara kuskure na fazada inadi sai taurin kaina ya ƙaru faɗan laƙani ya ga kai ina dalili sai ya sake ni wata zawajtu min akhar sai ni kuma na je na auri wani mutumin daban aqallu min zauji wanda bai kai mijina ba min kulli shay'in a komai ilman a ilimi bai kai mijina ba wa adaban a ɗabi'u bai kai mijina ba wa wada'an ijtima'iyyan da kuma matsayi na mu'amala a matsayin mu'amala irin ta zamantakewar aure duk bai kai mijina ba a lokacin da shi kuma wannan mijin asna'u lahu kulla shay'in duk abin da ka sani mai kyau na farin ciki da zan faranta masa ina yi masa wala yu'dini shay'an a lokacin da baya bani komai na farin ciki shi kuma wa ya taɗawalu alayya bi sab wani lokaci ma ya hau kaina da zagi ya ta zagi na ya ta zagin iyayena wa tajrihi da ainihin wato cin zarafi shine tajrih wani lokaci ya dinga cin zarafi na da ta zauna ta yi shiru ta ce fa'alimtu sai na gano anna zawaji minhu auren wannan mutum na biyu da na yi intiqaman min Allah wannan wato intiƙami ne wato fansa ce daga Allah azza wa jalla Allah ya yi min likufura da ni'imati zauji al'awwal saboda butulcewa ni'imar da Allah ya yi min ta mijina na farko ita da kanta abin ya faru da kanta kuma ta gano sai da ta auri wani namijin sai ta gano ashe ni'ima Allah ta'ala ya mata da wancan mijin na farko mai haƙuri mai ladabi mai ilimi gashi din da kanta take faɗar sufofinsa to sai da ta auri wannan sai ta gano ashe Allah gwala gwala ya kaita a gidan wannan mijin nata na biyu tana ƙaunarsa ita kuma tana faranta masa shi kuma yana bakanta mata ƙila an ce inna isa alaihi salam wata rana annabi isa alaihi salam laƙiya iblisa an ce wata ran ya haɗu da iblis ya suku hamiran sai ya ga iblis yana kora jakuna arba'un har guda hudu alaiha ahmalun kowanne a kansa akwai kaya annabi isa suka haɗu da shedan akan hanya sai ga shedan da jakuna guda hudu iblis da jakuna guda hudu yana kora su kowanne da laftun kaya akai fasa'alahu sai annabi isa ya tambayi iblis faqala sai ya ce ahmilu tijaratan yace wayannan ina zuwa kuma wayannan me kake dauke da shi akan wannan jakuna faƙala sai iblis ya ce a hamilu tijaratan a yana ɗauke da kayan kasuwanci ne wa adlubu mushtari na ina neman masaya kayan haja ne nake ɗauke da su ina neman masu siye faƙala sai annabi isa ya ce wa iblis ma ahaduha to ɗaya daga cikin hajojin da kake siyarwa da ke kan ɗaya daga cikin jakunan menene shi qalal jawru yace kayan zalunci ne haja ce ta zalunci akan jaki guda ɗaya az-zulmu zalunci kenan qal annabi Isa ya ce wa iblis man yashtarihi zalunci kuma yanzu kai yanzu a wannan tunanin naka akwai masu sayan wannan kayan naka na zalunci su waye za su siye shi qala yace kwarai da gaske akwai rukunin da ina zuwa yanzu za a wawashe shi sai ce ina ƙala ya ce as-salatil shugabanni ya ce ina zuwa wannan hajar wannan labtun kayan na kan wannan jakin na zalunci ina zuwa da shi wajen shugabanni nan da nan za a wawashe za a siya a biya ni kuɗi na ma'ana ba masu siyan zalunci shaidan ya gano cikin hajar da yake tallata wa shugabanni shine hajar zalunci kuma tana yin kasuwa tana karbuwa suna siya ƙala annabi isa ya ce fa mathani to haja ta biyu fa qala al-hasadu sai ce ai haja ta biyu ita kuma hasada ce qala sai ce faman yashtarihi yanzu mutun da hankalinsa zai sai hasada so so ai masu sayan hasada kuma qala al-ulama yace malamai eh malamai su kuma hasada eh an gane ko wannan shi kuma ciwo ne da Allah ya jarabci wasu daga cikin malamai suna da shi da aka shedan ya gano lagun malamai cewa hasada dan me yasa ake jin ka dan me yasa za ka kai ma me yasa in an gayyace shi kan gayyace ka me yasa kaza me yasa kaza me yasa ake jin ka ba a jin sa me yasa daliban ka suka fi nasu yawa me yasa kaza duk irin irin waɗannan hasadoji ne wanda yaushe ma yayi karatun nan fa yake mana kaza kaza kaza kaza kaza to duk irin irin waɗannan hasadodin hasada ce wadda wato shedan yake zuwa ya tallata wa malamai kuma tana karbuwa nan da nan suke siyewa qal annabi isa ya ce fa mathalis to haja ta uku fa ala yace alkhiyana ha'inci qala fa man yashtari ha yace wa ke siyan haja ta ha'inci qala tujjar yace yan kasuwa yawa yanzu da na shiga da shi kasuwar sabon garu wannan hajar nake ga ma ko kasuwar singa ko kasuwar kwari ko kasuwar kaza yanzu nan za a wawashe yace ai yan kasuwa babu hajar da in na tallata mun suke siyawa irin ha'inci qala fa man rabi yace to haja ta hudu fa qala al kaidu yace makirci Ƙala fa man yashtarihi yace wake siyan wannan haja taka ta makirci qalan nisa'u yace mata eh in dai makida ce da makirci yanzu da naje in gaya ma har ma sai wani lokaci sai naje na kuma karowa yanzu nan za su siye ta an gane ko to mun yi minti nawa mun samu gaba ai ko minti na 27 mu tsaya haka ko to insha Allah sai mu tashi wannan la takuni na kadiya ko to insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk